الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون وكذلك يجزي الله المتقين الذين تتأتيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك وذلك معنى الذين في قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا وعادتهم وكانوا به ينتحرون وكان الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيئا لهم ولا آباؤنا ولا هلكنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكافر لما سبق هاجر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya kaddare haɗuwar wannan masallaci mai albarka domin gabata da wurin alkurani mai girma kamar da aka saba ji wani layi a kafin namu muna da cikin wannan sura wato mai albarka zurfin nahali a a inda mu kwana Allah ya gaya mana yadda makoman kafirai za ta kasance yana da gobe kiyama saboda an faɗa ba su ji ba a gaya mana makoman su makomar ta ba Allah ya zo kan haƙƙin muminai na tambaye su menene Allah ta kuro annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce alheri ne saboda sun imani yake na ta babu gungun shiga aljanna Allah ya mutu da wani jannatu arni aljanna zama ne za su shige da kuruna ha su shige ta idan ne da da halal ha su da mura gudana a karkashin da da mun biya mai tawo suna da cikin ta abin da suke so kadalika aljaza wannan sakamako yadda lahu mutaqin haka Allah ya ce ta haka wa mabunin tsoron Allah Allah ne da fa wa la yakunu wa la yaqulu abu ajra'i wa su sayyibi na sana ma bu karki min al kufri da kafir ya kula za ta Allah ma bari ki illa mudlo da mutuwa salamun alaikum aminta Allah gare ku ga Allah da kalaira ko a ce mutu ko duk kulul jannata da gudu aljanna wa kun da amal na da kadan kula ayata shi ba Allah ta ali mutumin kirki in an zaka ka nan da sai ka ji harar rajin da ake ana lallabe da ana wani alkawari karka da amur inda ka fuskanta alheri ne wani waje an nuna maka mutum gidan da zai shiga aljanna Allah ya maka tanafi Allah ya baka da na lahira ba za ka ji dunya ba kar ka ji tsoron abin da za ka bari a baya kana kana da yara kana da ko kana da zuriya ko kana ko kana Allah shi ne halibanka a bayanka Allah shi ne mai kula maka duk abin da ka bari a bayanka وجاء هدى المسلمين wato masu daɗi wanda za su ji daɗi wani zai an ce ya yi ta hannun murmai na a ɗauko bargore ga jana mai kansu mai haske mai ƙanƙani a nuna wa rai lokacin da ke kokarin fita daga cikin jiki mala'iku zama da inda za su bi da ran saboda ibada da yi ko ina ibada ta tsaya masa ta ko ina da ibada ta tsaya masa ta ce wannan bawa yake ibada yi kaza da ni ba za a taɓa shi nan Allah ya sa ɗauko wannan barzo a kawo a nuna masa shi ɗauke ji daɗi a ce a yau zan zama mutmainna ya ce wannan rai ne na zuwa yadda yi ki dawo koma ila rabi gwajin ubangiji ki radiyar da na mara biya Allah ya ce ke kuma ta na miki abin da ke ma sun yarda to sannan rai zai yi lafiya a karba amma waɗansu waɗancan wanda ba su sa'a ba suna son wahala wajen ji da ran an ce ko da za a karanta a sai da mutum da ranka da lafiyarsa ajiye fatar ku ɗaya nama a sa'a ga duwa ɗan a gefe bai kai wahalar mutuwa ko da za a ce a samu ƙato maji ƙarfi a samu adda mai kai mai kyau a sa cikin jeji mai itatuwa ya yi ta tsara jikin ta faduwan a ɗaura idanun da mai ɗaya a ce za a sa shi cikin bakin mutum a jawo da ƙofar duburan da ya kai fitar da wahala ba abin da za a iya gwanin da fitar da ga wanda bai dace ba Allah ya kiyaye amma wanda ya dace ga akalla ne yadda kazan in an haifi jariri to jariri ne yake ba ga yau yana ba labari ta da kawo ya zan zuwa cikin jami'a mata ta da wajen ba da wani labari a shi ga ya fito daga wajen dubu ne ma zuwa su ya fito daga wasu ya fito sarari to haka wanda ya dace ko min irin gidan da ke a duniya bai kai kawarin sa fadi da girma da daɗi ba da nima kuma duk abin da yake tsoro Allah ya sa da wani kai da ke duniya kana ta ƙorace ƙorace ga tsoron mutuwa a gaban ka rayuwar tsararin jagoran ɗan fashi jagoran kai duka dai tsoraci tsoraci a kanka da yawa wani abin da kan adam bai bai rayu suna nan kana ta da su a duniya kana kan wahala shi kuma ya buɗe a ba ruwan da kawai Allah ya damu dace a je da ku kira aljanna ba kuna da amalu na saboda mana ku lamar kuna aikata aliyan gurin ba sa jiran komai su kafirai illa an ta'atiyahumul mala'ikatu wa ta mala'iku su zo musu ya kabari arwahu domin karɓar rayuwa da mala'ikun mutuwa a ya fi amurra ce ko mana ubangi ya zo shi ne azaba awal kiyama ko ko kuma tashin kiyama kawai faɗa amma dai a yi yan waɗannan almujan da zo a laiwa da kuma duk abin da ake faɗa zalika da irin wannan ne fa kama ba ala hawa da wannan suka aikata a alallazina min qablihim waɗanda ke gabanin su suka aikata min al'umma daga al'ummomi kazzabu da kula sun kaita manzannin su fa udi ko zai aka halaka da su amma zalabar wala Allah bai zalunce su ba ilajin da halaka da su bi gairi zambin ba tar da ba walakin kanu a mutum da zalim sai da su kawunan suke zalun da abu da kawun su azabar su ya tuma amini yau ne da abin da suka aikata ya same su aji za a wata kalmanta sai ya same su wa haka ne ma kanu ne ta ji abin da za a yi na azaba ta kan abin garciya ji ko da azaba sai ya ba gare Allah madaukin sarki ya ce iya abin da ya kafirai kenan yamma dai wato azaba ta zo musu ko alkiyama kazalika to kamar haka ne ba kama ba ala haula da wannan suka aikata na karyata manzanni fa alal ladina min qablihi wannan suke gabanin su kuma haka suka aikata min al umar daga al'ummomi kazabu sun karyata rusulun manzannin su wa uliku aka halaka da su kama zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba bi ilajin da halaka da su bi jira da ba da wani laifi ba walakin sai dai kanu a mutum yadda mun sun zama da suna zalunta kawunan su ne da karfin zalunta kansu da kuma da kawo ba za mu ga ya zo mun ha bu same su ba amilu na abin da aka gara da ai da zawo da kuma ba mu same su wa ha mai sauka yi ma gare su ma ka nu bi za da buna abin da zama suna aiki gire suna jan ga annabi ne ai muna azaba yau da aka ce ga annaba ai muna azaba ai muna kaza kaza ai muna kaza kaza azaba da bi ne suna ga wanda abin da ya same su wa qala lil ajra zuba abure suka ce ina almaka daga mutanen maka laujan Allahu da Allah ya zo ma mana ni dudu ne ke da ba za mu da kuma wannan ya magana yan hakika ya yi daidai da abin da suke yan hakika wasu mutane wasu yara da suke naɗa kan wasu sunan su yan hakika masu halatta haramu ba bambanci maganar da kafiran nan eh suka ja da Allah ya zo kan abota a dodo ai ba za a abota a dodo ba bayan Allah ya ku annabi ya ce kana yi kuma kuka yi kaga wannan magana ba ta ba ku ma to Allah ta rubuta suka ji ai da Allah ya zo da ba za ku wata wa mun dole wani Allah mai kyan kowa ne ba na halin mutun da masu magana wala ba wala suka ja ka iyayen wala haramna ni dole ne ke ko da mu haramta wani abu ba na dabbobin na ba haya da za a yi ba da sauransu da muke haramta a zuba mu da mu kanmu to da Allah ya zo kar ai haka da ba ai ba jira ku na yau Allah tarayya da muke muke daki muke rike allori daban-daban wata harimu na da abubuwan da muke haramtawa na wasu daga cikin raƙuma shi ma shi adi abu ne wanda Allah ya zo kuma radin ji don haka Allah ya ji ala da ala Allah ya ce kada daga fa ala da jina min qawli irin wannan ƙarya haka wannan ke gabanin su suka aikata aikar da buru sulan sun aika manzannin su shi ma ja hudu suka abin da manzannin suka zo da shi wa hal ala rusuli to akwai ma abin da ya san manzanni ala rasuli ala rusuli akan manzanni babu ilal balagul mubin to a ce iyarwa ma bayyana al iblagul bayyin iyarwa bayyanan ya addini aikin madani walaysa alayhi hidayatu iyarwa ba aikin ta bane a Allah shi ne ni na ولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا بأرضه فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن كان الله بهم فإن الله لا يهدي من يهدي وما لهم من ناصحين
أو هذا الله يفعل Allah madaukakin sarki yace wala kad ba'alna bi kulli ummatin rasulan hakika kowace al'umma mun aika mata manzo wanda zai mutu wani kama ba'alna ka kamar da muka aika ga rasulullah ya haula cikin wannan mutane dan mu aika manzo ko wanda manzo abin da kuke faɗa man da namu ani budullah suna ga mutanen mu kada da Allah wurin bauta wai gudu kada da wai da mu dago ko ni zanci goka al'awfana dodanni an ta'abuduha kar ku yadda ku bauta wa dudu ومن من هدى الله ورسوله قول الله يجيد دك فامر زي ايمان ومن من حقت عليه الدلاله اكيد ba ga wanda fata ya wajaba a kansa sai aje aje yi sai yake da idan Allah cikin sanin Allah wallahi ne da haka bai imani waziru ka tafi yawo mana ya ku fara magana ga gaban maka da cikin kaza fanzuru ku gani ya magana ga wani kalibina yadda karshen masu kai da manzanni yadda karshen su ya kasance wato masu kai da rusulan manzannin su yana na alaƙi na alaƙa Allah sai yana rarrashin manzannin na wajen ku yake in ta harin alahu dahu in kana kuɗin su yi zuma ya rasulan layi wa kada ran da hulun Allah wadda su la ta kada babu iko a lalari a kan wannan wani lala ya haɗi Allah baya jirewa bilbinar fa'ili wani limawul ko layu da su an karanta man yuridu wanda Allah ya riga ya bade ai man yuridu illa la wanda Allah ya nufi fadar sa to ko an aika a faɗa masa da shi ba zai yadda sai ayi ayi ayi a faɗa a faɗa a faɗa kuma a faɗa ba zai yadda ba saboda mun saboda Allah ya riga ya yi nufi fadar Allah ya ce wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaka kuma wanda za su hana Allah Allah ya musu azaba a lahira a babu wannan na'am
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يهون وقبل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشاعر لا أردناه أن نقول له قل فيكون والذين آمنوا بالله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين أفأمن الذين فذروا السيئات أن يقسم الله من الرداء أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأكلهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأكلهم على تقوس فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم ير إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم راجعون ولله يسجد من ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
Allah madaukin sarki ya ce wa ga da mubillahi kafirai suna rantsewa da Allah ya da imani ya kokarin su a rantsuwa abin maqdudu rantsuwa shine la ya Allahu man yamut suna da azuran da Allah bai ta da wanda ya mutu su kafirai ganin mutum ya mutu ya zama kaza ya kaza ya kaza na shi ke dauka hankali ga mutum imani wannan rashin imani wadana wani mutum ya yi aiki mara kyau sai ya gaya wa ‘ya'yansa ya ce musu ina mutu ku ƙone jawata in kun ƙone ja ƙona ta sosai ta zama toka ka ta zama gawai ta zama toka in ta zama toka ku mutu je da ku nike da laushi ku bari idan ana irga ku zo jefin koki ku dinga iwar da kuna wadawa irga da na kayan kanta kanta da dokar akan akan ruwa da ɗai ɗin ce ta ware da tsiri yake saboda kar Allah ta zai a lahira yake saboda ya san in Allah ya ta zai a lahira Allah zai masa azaba to shi kenan sai ya mutu kayan kuma duk da aikata abin da yake aikata suka ce yake suna gama sai yake dokar da yana hada gawar da hiri zaune a kan ruwa sai ga shi a kan ruwa zaune karan tabbar a kan ruwa ɗororo kamar kana suna kan duk ruwan bai zai lumar da shi ba da zai bai duk Allah ya ga zai zai da ya fi haka ya aha da kai da aka yi ka daga babu Allah ba ku ba yake ba nan wani gani ya gozo ba duk harshe daga gani Allah kin tsote ko wata kalan halitta Allah bai taɓa ganin wata ta wani wata ta ba da yiwa shi ke kikira kayan ta saboda haka fa ina rantsuwa da Allah matuƙa haka Allah bai ta da wannan mutum Allah da Allah Allah ke bale dai na ta rufe warin Allah alƙawari ne wannan kan Allah hakan na gaskiya Allah zai aika da wannan walakin la akbar Allah amma yau yawan mutane ai alim magana mu anan maka la la mun zalika ba san wannan ba li bayna lahu dun Allah ya mutu bayani allazi yastalihu la abun da ke tabawa da duniya malamun tsakanin su da mu'minai shi a cikin al'aurar dina lamar addini shari'ar shi ne ta ce kai ne da gaskiya wannan ya ce shi ne da gaskiya wannan ga an kama ana duka yanzu an ga shi ne baya da gaskiya ko eh an ga shi ne baya da gaskiya shi da kullum jaye da ake yin sabani tsakanin mu'mini da kafirai ran kiyama za a gani in aka za mu wula aljanna aka za kafira wani shi kenan magana a gani shi da Allah ne ke كتب الله العدل بل على ورثه ala jina riga na rubuta na wani ga ni da wannan ya yin dari jaye amma yin ka bar ka saka annabi wannan ba jini yin jaye ran kiyama ko rubu yin jaye ran kiyama wannan aka tare bi a kai din ka an jaye da ba rin jaye ba da da bai yi wuta ba Allah ya kiyaye mu wai da wata mu'min da su a babu lada wala alaman da naka wato naka farabi zanni annan sanu ka da lalle dubun da makaita shi in ka ga babu da mutum da ta riya inna ba qauluna musamman mu fadar mu inji Allah li dai da kowane abu ka garan na kira ne ba ma arba ba kowane kalan abu komai kalkan da auren Allah da giwa da gida giwa da magiwa ta zama iya ji da mazo zama sai ba wani duk dai auren Allah da tsere giwa da tsere gida dawowa a wurin Allah da kera kaza da kera kowa mene duk yana wurin Allah idan arin namu ala ga kowane abu in muka yi yin sa ai arin namu ke ne ijada su za mu samu abin da babu wa qawlina mutada kabar ga labarin mutada an na kula da umra to abin ne kun kawai da zuwa ran nan anan kuka kake nan ne ake kaulalar da zuwa ranar kun shi ne shi da fa an gama shi ke rasu abin ya zama a yadda Allah yake zo komin tsawon sa komin gajar da sa komin ba kowane kala abu in dai Allah ce masa kun an gama abu an gama masa ya kune sai ya zama da Allah ya halitta sammai da kasai sai duniya ga baki daya da abin da ke cikin duniya da adamu da komai da komai a cikin kwana a cikin gida a yin duniya haka ya zo da ya zo ba za ka kirga idanu ba zai yi ya gama yanzu da jan kiyama ai bai kirga idanu ba kirga wani kirga yi an gama da kowa bai za ka kiyama yanzu na lafiya an gama ai an tashi kiyama ai ba wai ko irin kasancewa وفي قراءة للنبي أرجع كان النبي على ما تجي ونكر والذين هاجروا أمانة في الهجرة kamar gidajen billahi a cikin sa'anin Allah ke kamar shi ne kaga wannan a Madina ce a cikin wannan kura wanda suka bar gidajen su domin tsaye da addinin Allah ne ba da mazubin bayan an zalunce su bil ada da cutarwa min adama gargaɗa da maka ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله لن بول انهم في الدنيا ادونا لا مدن دار والجرا هذا مثل لذات لما كنا مدينه ولا عجب اجرتي اما لا الله الى الجنه اكبر يا جرما لو كانوا يعلموا ذا كبر في الجنه اما بك الجنه irin wannan muke ga hankalin mu Allah ya sa mu da Umar suna yi abin da Allah ke da kan hanci zai bayar wa wanda suka kira domin Allah يقالوا بها أبوك سمار على الجزء الثاني توا الله كاري الله يكي على بن سمارون وانا بك حقولي على هذا المثل شيء أكان توتر وانا كابر بكين دم كابر بكين وهجرة suke haƙuri a kan hijira saboda ba mun tara da hala balle ƙaurar da ba a tattara kaya ba a ɗaura kaya ba a ɗaura kaya komai na a kabar mutu kamar a tafi ta wuta ba don komai ba da hari ke don bai na aji wani ba zai duka bar matarsa da yayan da su kenan shi a mulkan sama a yadda aka yi jiran ayi da matarsa da ƴaƴansa da babansa da jatumar duk ya bage kenan wala rabbi ya tawakkalu suka yi dogaro a wurin ubangiji to yanzu kuma sai Allah ya azurta su min azla ya ta kubun sai da masira mali ba وما أرسلنا ما يقول يا رسول الله من قبلك أقبالك إلا رجالا فاتوا هذا باب عمل يا أمه باب عمل يا أول تكا أقول لي كذا شيء يا مقام ماتا شو كل لي ما استفق يا أمه كل لي ما نعرفه من تكا سروا أما ما كل لي ما تدوم ما ذان ولينو شاوا ni rayu mun yi mudu wa ila mala'ika da ba mala'ika ba wasu alu ahalar jiki su tambayi masanan a taura mana an amaji fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamuna guda biyu a cikin alqur'ani wannan yana magana kafiran maka su sa tanta ma ga abin da nan yazo da shi ki tambaye malama a kawari da gina su sala ba saboda sun je da su akan mu'mine mu'mine ka in sun jawabi za su kai almajira annabi ne annabi duk ya taimaka shi suke tayawa to zai tambaye malama a kawara da malaman linjila za labari eh a da ya fasalu a da zuci gurin da ta halin zo magana da mu duk abin da yake mana dudu a dudu ba magana ba mu tambaye maka dan alqur'ani ku sanar da mu to kun da ta alamu idan kun da ba kan ba dalika wannan kai da ya alamu da mu dudu kan wa da ku mu dan maka ila ta zuci za ga garga da malama a tawa da nila a kai ya duda yin da zuci da mu ya garga da mu ne da ba da gaskiya da Muhammadin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmai na ce da hujjoji ai an sallah mu wannan farko mu ake ilfadin da wani a da hujjoji a bayyane shi ga kowace mu'jiza aka bai wani manzo dan mu'jizan kala kala kowa ta amma duk wata mu'jiza da aka bai wani manzo to an bai manzon Allah yayin kamar warkar da masu kansan duniya da annabi da dinga yin nan ko da annabi yake so ka yawo da irin makaho makaho ya dawo warkacce ya dawo mai gani mai dira in ya ga dama a yi tuka shi ka tafi kai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu fita da gasin sa suna duka mai nakuda da ta ayyuka yanzu gasin ana duka mai dukkan rashin lafiya ya ta ya warke yanzu akwai masu fita da rigar manzon Allah suna dukawa a kare sun mai illoli daban-daban shi duka ta ga wannan duk wata bannan da yake nan o akwai wanda ya mutu sau nawa ma mutum ya mutu da ayyuka da shi wata rana wani tsohuwa nan da ya mutu sai ta rube ta zauku ta hana abin ne ya kan wanda aka hauka ce shi ba da binne masu ɗanta a aka da yadda za a je ga annabi ya zo mutane na murna za a za a faɗa annabi ke san yadda za a rayu wannan kowa kamar duk abu na danta ka ji ai magana da ya rasulullahi ya ga ka mun ji iya ka mun ji iya zuwa ga rasulullahi mutane suna nuna cewa za su gura dana wai dana ya mutu za su kace wai ya mutu za su gura dana kuma shi ka irin da ya rasulullahi nake ba zan yi da ba zan yi da rasulullahi wala la abu lake da ba ai sai naki a rai gane shi ai da nan lake yana cikin lakin nan na tare ana ko mujin gani haka ya nan zai sai gori da kiran da zai ba eh gori da kiran ya annabi ya ga mun ba dawa to ga gani irin wannan irin wannan ga jinan mutum annabi da ai annabi Musa ya da ruwa da bada wa ya da abin nan duke da sanda ruwa ya gudo annabi ba inda gudo ba ya bi da jiya ya bi da jiya da ba ruwa ya sa ya san sai ya taba zuwa ruwa a rijiyar da ba ruwa ta yi ruwa duba a rijiyar mara daɗi ta yi daɗi duk wata motuna da wani yake an bai annabi irin da wani dalila ya haɗa duka abin da ko ilimin da aka bai mutanen duniya gaba ɗaya an ba shi kaɗai abin da yake namu duk sun haɗa biyu da sun fata sallallahu alaihi wasallam ya gani annabi Musa ma alaihi salam da Allah ya maka tajalli a wani dutse ya faɗi a kome ba amma daga nan in dai bai wuce farfaki goma ba wajen mil sama da hamsin ke nan sun yi ruwa ma kan dutse ba kira hamsin ba saboda gani ba balle ma za Allah da yake ga abin da annabi mutum ya kada gani sallallahu alaihi wasallam wa zubri mu'ajin da hujjoji mabayyana mu'ajin da yin gaba wa annana alayka zikra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da alqur'ani likubayyana lillahi don ka bayyana wa mutane ma nuzila ila abla ka saukar musu shi ya cika min alhalal wal haram na halal da haram wala allahu yatafakkaru wala alla mutane aka yi haka sai bi tunani idan ka cikin wannan ya ta da lura abu Allah ya tsara kan zai yi shin wai masu mummunan majin nan jin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da ya gare shi idarin na dawa ta gidan na dawa min ta qayyibi aka yi mutum ko dai a daura annabi Muhammad au qadrihi ko a kaje shi au ikrabi ko korarsa a gari kamar su da su lamfari da aka faɗa a cikin lamfari cewar sun yi wa alaihi wannan magana wannan aiko sun amince an yi gari wallahu bi yumul arla Allah ya mutu irin abin da yayi wa Haruna ba su Haruna ma neman kaje annabi Musa yayi ba ai Haruna annabi Musa ya nemi kajewa yaje kala ka wasu da fidan da annabi mutum ana ta kama su suka dinga yin kada yana ta magiya dan yi mangun dan kada kada kada yayi magiya cikin kasa ba in yi a kasa to ba su ga sun ba zan kaji a nan nan mutum na karu na fahimci Allah na zuwa ta zo a cikin kasa suka lune ai ga ga ga wanda aka haka ai wani samu ne yi manzo Allah a baya waje ji ya ji labarin rage yana mai ya ji hanyar Madina bayan an nema ne ba gane shi annabi Allah kan ya sa da tuna ne yazo ji ko goba kafirai suka zo za su ga har kan gogon suka daya Allah ya ce da su haka mu je kan da wanda kawai ya gogo eh ga shi ga shi na TV yake amma ana iya kowar yin kwana haka ila yake ne ila yake ne ga ajiba saboda matsayin manzon Allah shi wannan wata matsayi da manzon Allah to Allah ce lalle sun amince mu muka haka yi da muka karu na kullu kana kana karu na hayyo da zaka da kullum sai ya ji kasa kamar ya lume kamar mil daya tsawon mil daya haka zai ji kasa kamar haka kullum sun wancan dubban shekaru har yau a yau ba zai daina ba zai da ake guda tsaho za a tafi mutane ba na mutuwa ba mu tashi duniya daga can kasa ta burgo su yau a ya duka azaba ko azaba ta zo musu in haka da ya tsoro wanda ina ba su gani ba to haka an aka yi wa karbo ne ko badan Allah halaka da su a badan alai ko ne ka tudu dalika ba zai tsammanin wannan ba sai abinda ba zai tsammanin ba yasa bilan dai wanda umar zai aje babban rigarsa ya tsaya da ganye sun yi laifi ko ya mayasin sa ya kero bilal bulala sai ka ji bilal ya kai bilal a abada abada ka ga yi da Allah ya bai da mani ba a ya ku da wani kwallo mai ko Allah ya kama ru a wajen kaiwa da komowa shi a bari da ke da tafiyan da ya da mun sabuwan Allah ne iko haka ne amma ho bi mu ji da wala da Allah ba za su yi alamar Allah ba a ya kuɗa ma ta wurin ko Allah ya kama su abin da tawaya tana kudu tawaya sai an fa sai an wani abu bayan wani abu a daya likar da haka alikar gaba ɗaya ai akwai wanda Allah ya ware idan ki ina kamar na kamar ta hajji suke ta jiniya suke ta jiniya su suka kare ba wanda wanda ko guda ɗaya yana da baka ne ubangiji yan kala da ugo na jini mai dausayi ne mai jin gari ne hadira ya ajidu sun da bi musu gaggawa ba bil uba da alama ramar ne awalan yaro wai a ce ba na gani ila ma ka rada Allah zuwa ga abin da Allah ya hanta mai ce ina wani abu lahu jillun su abin da yake da inuwa kasa jarin kamar bijiya wajen bayan da dole ta tabayyau da lalu inuwa da karkata Jilalu ana yi wata ma'aiki daga dama da hagu jaran lillahi duk su jira suke wa Allah ai ka bi ina suna kankan da kai bayo da yin mu da abin da yake nufi da su wa mu su iloyi da turuna suna kankan da kai ga Allah yuziru an zakar da su man da su kala masa in ma san su wallahi da ma su samawati wa ma fil ardi ma ta galibin aksari a ga al'adun duk abin da ke cikin sama da kaga yana Allah su jira min dabbatin na kowace kalan halitta ai na sama da kowace halitta ta dubu ala mai taka doron ƙasan nan tana kaskar da kai dole ga Allah ta jira ai ya kalau lahu kowa yana kaskar da kai ga Allah bima yuradu minhu daga abin da Allah yake nufi da su wa wala yani bima ainihin jayar da aka zo da ma ka gani ma la ya kidu abin da mai da hankali li kasar da mu da yawa wal malaiku da ga malaiku sai da Allah ya kowa da ai kuma ba da su shigo ciki na ga gol zabata hada malaika amma daga baya ji an ƙara da malaiku ka tsawon bijitin Allah ya ce da da ambado da barilan da bibi ta wa hum la tabdiruna ba ta girman kai da kafaruna ba ta girman kai an ibadati ga barin bautarsa wa kamuna mala'iku na jin tsoro tsoron ubangiji ba sa girman kai ina jin tsoron rabban ubangiji ya faɗi yan a sama ai aliya mai iko kenan shi ne sama ba sama da koli ba alayhi bil qahar bi da ta wa yaqalu kuna aikatawa ma yi wani abin da aka mutu tsoro nan wani akwai kujera idan mu ja karanta irin wannan wurare ma kujera a cikin sallah to sai a yi kujera kujera to ya ci gabar sallah idan liman ne shi ma haka ne kuma mu za mu yi a yi kujera kujera tula a tafi a ci gabar sallah sannan idan a cikin karatun kudu ne in yi kusa da inda kujerar da ke sai bayyana da karatu don a gane wuri ne na kujera in yi kan kujera sai rage kalma daya kamar ya ba Allah ma sai rai kalma daya duk wani ai kalma ne sai ya tafi ya tijira da wanda ke bayan ka amma a duka mazama masarufi ne a cikin karanta bangaren da yake da tijira a cikin sallah domin a faɗi a yi tijiran tilawa amma in ka abin ya kama shi aka biyo da jam babu laifi kuma za a tijira tilawa mai karatu niyyar alwala yana tijira kuma yana alwala ba zai tijira ba mai sauraro in yi alwala yana tijira amma alwala ba zai tijira ba mai sauraro su inda ba ya dace da zama liman kamar in namiji da yawa mace ba ko ba da mijin girman kai ko takawa ba ni zo jin gura zuwa ta gaske zama Allah ya mana gafara ta kiyama Allah ya mana albarka ta kiyama